بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake saduwa a yammacin wannan wuni mai tarin albarka na lahadi 24 da wata na biyu watan safar a shekara 1445 bayan hijirar shugaban halitta annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya dace da goma da wata na tara miladiya 2023 idan tarihi ya inganta ci gaba da majalisinmu na karatun fikihu da muke gabatarwa a kowane rana a kowane mako a daidai wannan lokaci tsakanin sallar magariba da lisha'i a wannan masallaci na annur da yake unguwar makoyar amare a wannan gari na tawa jamhuriyar niger muna fata wa allah subhanahu wataala ya datar da mu da kuma taimake mu a rayuwa da kuma kare muna wannan ƙasar tamu ya sanya wa rayuwarmu albarka yau za mu tashi darasi na sha takwas in allah ya ƙaddara a darasi na sha bakwai mun jero ababen da aka kyamata yi a cikin sallah mun karanto wa'annan abun da yake makaruhi ne yin sa a cikin sallah daga yau za mu tashi akan fasalin da yake bayani kan ababen da suke lalata sallah akwai abubuwan da idan masallaci yayi wannan abun mai sallah kenan to sallasa ta samu matsala Allah ya sauwa wani lafiya malace faslun fasali da yazo ya mana bayani a cikin mubtilatus salah ababen da suke lalata suke bata sallah abu na fari malace tabtulus salatu bi tarki shart min shara'itiha ma al qudrati alayhi sallah tana lalacewa da barin wani sharadi daga cikin rukunanta tare da kuma shar da cikin sharuɗanta tare da iko akan yin wannan sharuɗin mutum na da iko game da yin wannan sharuɗin sai ya ƙi to idan ya yi sallar ba ta yi ba ta lalace ko da ya ba ta yi ba kun bai ci karatun yanzu misali na daga cikin abin da muka karanto na sharuɗin sallah cewa akwai buƙatar tsarki sai mutum ya yi sallah ba tare da tsarki ba kuma yana da iko na yayi wannan tsarkin to sallarsa ba ta yi ba ko mutum ya yi sallah bai yi arwalla ba ya yi taimawa kuma ga ruwa sallarsa ba ta yi ba saboda ya bar shar'i daga cikin sharuɗan yin sallah ku kun fahimta mali ya ce wa bi tarki takbiratul ihrami da kuma barin kabbar harrama duk masallacin da ya zo masallaci bai yi kabbar harama ba kawai kai tsaye shiga a cikin sallah to wannan sallar ba ta yi ba saboda ya bar kabbar harama ita kuma kabbar harama rukunun min arkanis salah rukuni ce daga cikin rukunnan sallah bala ta awin niyya ko mutun ya bar niyya ka zo kai sallah ba tare da kayi niyya ba yaushe ake yin sallah ake yin niyyar sallah malamai suka ce lokacin da mutum ya shigo masallaci a lokacin da zai kabarta harama lokacin zai kudurta cewa zai sauke yauni zai bauta wa Allah subhanahu wataala da wannan sallar da zai yi ba tare da ya furta wannan niyyar ba mun sha faɗa cewa ita niyya a cikin ayyukan alkhairi ba a faɗa a duk cikin abin da yake shari'a aikin hajji ne kadai aka shar'anta wa mutum yayin niyya ya furta ya ce labbaik allahumma labbaika ko ai labbaika Allahumma hajjan ko labbaika Allahumma umratan amma a wajen aikin sallah da zakka da azumi ba wata niyya da mutum zai doka har ma akwai wanda suke cewa Allahumma inni nawaitu salatal maghribi agare ko Allahumma inni salaitu ay nawaitu salatal maghribi ma al imam Allahumma inni nawaitu salatal maghribi ma ibtida'an bil imam kaga duka wannan bai tabbata ba a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam niyyar kana yi ne a cikin zuciya yadda ka san idan zaka ci abinci ba sai ka faɗa ba cewa nayi niyyar cin abinci mara kaza ko kuma asata kaza na shinkawa ai ba za ka faɗa ba ko sai dai kawai an kana kai masa kaya ba ka ita ma sallar ba za ka kurce niyya ba yadda ka san mutum in ya tashi zuwa wajen likita ba sai ya furta cewa ya je tafiya zai je wajen likita ba a'a kawai zai kudurta ne a zuciya yadda ka san mutum idan zai kusanci iyalin sai biye bukata ba wani shirye da kake zaka cewa jama'a wani ba zan kusanci iyalina ko kun fahimta to haka idan ma sallah ba za ka furta ba to idan mutum ya bar niyya da kasancewar niyya rukunin min arkanis salah dalili hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa innamal a'malu binniyat duk aikin da babu niyya cikin sa to wannan aikin bai yi ba yanzu misali ka gane cewa muhimmancin niyya kai ne kuke zaune a majalisi a fada sai almajiri mai bara ya zo ya nema da a bashi fi sabilillahi sai ɗaya daga cikin abokananka da kuke zaune sai ya doka ya basa kuka kuma sai ka doka dan a ce ka bayar to kaga baka niyya ba amma to bari ka bashi dan neman yardan Allah dan ka samu yardan Allah a ciki ka kudurta wannan azuci to shi Allah ya san kai shi sai ta niyya ibada ce qalbiyya kuma ba abu ne wanda ake gano ta ita wanda yake gano wannan al'amari shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ce yasa bu dinga roƙon Allah ya sa mu tsarkake aikinmu mu idansa ya Allah muna roƙonka ka ƙara mana ikhlasi cikin ayyukanmu duk abin da za mu yi don ayyama mu Allah ka hana mu yin wannan abun don ba alkhairi a cikinsa au ghairihi ma ko ɗaya daga cikinsu min arkaniha daga cikin rukunnanta mutun ya bar rukunnan sallah guda 14 mu bayani sai ko to idan ka bar ɗaya daga cikin su wannan sallar ba ta yi ba wa bi tarki sunnatin wahidatin amalan ala ahdi alqawlayn na daga cikin abun da ke bata sallah abu na gaba shine barin sunna sunna guda ɗaya da gangan ba cikin mantuwa ba ko rabu kano a'a da gangan mutun ya bar sunna da gangan kace ai karatun fatiha ne ko gon bayanta ai kace ai karatun sura saboda karatun sura menene sunna ne zaman tafiya na fari menene sunna sai kace kai baka yin shi to idan kai sallah sallah ka bace ba saboda ka bar sunna da gangan amma in bisa mantuwa ne to ba da shi ala ahdil qawlain a ɗaya daga cikin zantukan malamai ina ashe akwai wani fatawa wata fatawa ta wasu malamai suna ganin dan mutun ya bar sunna daya baya taba sallarsa abu na gaba wabil kalami li ghairi islahiha da yin zancen da ba dan gyaran sallah ba to wane zance ne na gyaran sallah zancen gyaran sallah baya wuce abu guda guda uku zantan gyaran sallah baya wuce abu guda uku abu na fari lokacin da liman yayin rabkanuwa in masa tasbihi kace subhanallah in ya manta da wani abu ko zai tashi yayi kari sai ga masa alamar ya kiyaye za a shiga cikin wani yanayi kenan ko yanayi na fari yanayi na biyu a lokacin da liman ya makale cikin karatu yana karatu sai ta matsale masa ya kasa yi gaba to ba laihi sai ka sai ka tayar da shi shi ma ba kowa bane ke tsoma baki cikin wannan fa kuma da wani abu malan jarin mutanen ba ko kaudi gare su wani ma da zai tada liman da kuskure zai tada shi shi zawa ta taduwa shi kuma qur'ani yana da wata yana da wata aqida guda mutum za a karanta shi da kuskure to ba a tsarawa gaba ba shi sai garsa ina za ka yi to shi wanda zai tada limami sai ya zama to ya fahimci inda aka sawa aka sa gaba Allah ya dacar da mu eh zance na uku wanda ba wanda yake daga cikin abin da baya tawa na gyaran sallah shine zance na ishara kai nuni bisa da yin wani abu ko misalin a ce makaranta ce haka ɗalibai wasu wasu ana ba da sallah sai mutum ya yi kasa a tara shi ya kasa tashi shi dogo ta sura ya kasa to ana iya masa isharan ya yi ruku'i kawai ya halitta ana iya masa magana ma da ya yi ya yi ruku'i a ce irka kaga zance da amma na ga na gyaran sallah Allah ya dacar da mu to yin zancen da ba na gyaran sallah ba to yana da cikin abin da ke lalata sallah ko mun fahimta duk da wani zantar zawo mutum yake yi an ba yana jin labarin wani dan uwa da da aka aka tara kudin masallaci malam Jabir aka bashi kudin al'umma ne aka tara aka bashi da zimmar in layya tazo za a sai shanuwa a yanka arba mutanen unguwa malam Jabir aka zo rukuyi Allahu akbar ya kabarta ah da dan tabo sai bai bai ji kudin al'umma ba ai malam sai wata ajiye zuci nan yayin magana da bisan ko yayi ba Allah ka kawo na agaji ai bai zaka yayi ba da aka taso sami Allahu liman hamida yaji su tan yace to guda ta tabbata da Allah ila fatar mun fahimci zantar mafhum tayyib malike cewa wa bil fi'li al-kathir min ghairi jinsi as-salah da kuma aiki mai yawa mutun ya aikata wani aiki da yake da yawa wanda ba baya da alaka da sallah akwai ayyukan da ba sa da alaka da da sallah aikin da duk bai da alaka da sallah to in kai yi sa yana daga cikin abin da ke lalata sallah yanzu kaga aikin da ke da alaka da sallah misali tashi da tashi da zama ai cikin aikin sallah ne ko rika hannaye daga hannaye duka ayyuka ne da ake cikin cikin sallah sannan kuma ana iya ƙara gaba ma dan ƙara ai dan tafiya ba laifi duka cikin sallah duka aiki ne to idan mutun yayi aikin da ba baya da alaka da da sallah to wannan kuma ya ya dauko hanya ta lalata sallarsa sai dai daga cikin kuma aikin gyaran sallah kamar da na sha faɗa idan aka kira ka sallaka na ringin tana kuka kuma tana kasa ana tsaye anan kana iya ka duka dan ka gyara sallah saboda mutane da yawa fa wani yanzu fa wani daga lokacin da jin muziki yana tashi a masallaci to in ba ai hankali ba sai tuna da tsoho budurwa tai to kaga kuma an samu an samu garaba cikin al'amarin amma saboda ka tare wannan saddu zariya sai ka kashe sai ka dan abin nan ba laifi malati bi khilafi bi khilafi bi khilafi alqalil jiddan sabanin aiki dan kadan ne baya lalata sallah irin ka zo kaga kunama a masallaci ko maciji duk zaka yi dan jiyo kadan ai kadan jayo baya ka zo da hannu ka ne ka jayo sanda ka jibge sa da kyau duk ba laifi a wannan kuma a ci gaba da a ci gaba da sallah mun bayyanta masha Allah kalmashi lisuturatin ko kamar misalin mutum ya tafi da sutura kai ne aka yi da sallah sai zamanto inda kake kusan hanya ne kuma mutane za su iya biyawa ta gabanka to kuma biyawan zai iya kawo ka sa su yi zinibi to ba laihi ka dan karo gaba ka zo da sitira saboda ka kare su da wannan abuka cikin wannan musibar aw furjatin ko kuma wata mutum ne yana sallah sai ga wani huri da ba a cika ba cikin sahu shi na sahu na biyu sai kaga ba cika wani suri ba cikin sahu na farin to zaka iya tattake ka zaka cika wannan gabar da ba a cika ba wannan abun yayi karanci a cikin wallahi wannan abun na cika ta kafa cikin sallah yana da karanci a cikin mu shi yasa ya muke ta sallah mallan kawai kaga sai a hankali ba soyayya tsakanin mu da annabi ce za a samu to idan kana sallah kana sahun baya ko sahun ƙarshe sai ga wani wuri can gaba ba a cika ba to zaka iya tattaki ka zo ka cika wannan fagen mun bayyana saboda fadin annabin Allah ce cewa sawu sufufakum fa inna taswiyata sufufi min tamami ko min kamalis salah mun bayyana karatun ko masha Allah awul wal ghamzati wal ghamzati da kuma qillita ka qillici mutum ana sallah ba laifi ba da niyyar wasa ba amma yaro ne kuke sallah da shi sai yana dan wasa ba laifi dan dan jakunnan sa kadan killace sa kadan mero shi kadan saita sa ba laifi ko kun fahimci karatun wannan abin shi ma ba ma yi ko baya ba ba lai kadan jashi kadan dan da kwashe sa kadan killata sa kadan ya dan natsu ya san cewa fa ana ganawa ne da mahalicin sama da ƙasa haka ba wurin wasa bane eh ko sahuya ya karkace eh ana aika dan gyara shi tsashe ya cije ka kadan sosa ba lahi kaga ko bai da ko na'am ne ba nan ba lahi ko ba lai ka dan sosa ka sosa jikinka babu laifi ina fatar mafayinta wal aklu wash shurbu mubtilun mutlaqan malaci amma ci da sha na daga cikin abun da ke bada sallah kai tsaye idan mutun ya ci abinci yana sallah to sallar ta baci misali sai ka sa namijin gora cikin aljuhunka ko malam an ta yi sujuda sai ya faɗo a aljihun gaba ana tashi sai gabiya da kayan ga sai ga ɗan gunta to wannan sallar ta ta sauka daga layi amma idan sauran abinci ne ke cikin bakinka dan ka haɗa sa baya illata sallarka kamar irin dabino ko abun nama da yake makalewa mutum a baki to sai ka zo kana sallah kuma sai abin ya fito sai ka haɗiye baya baya daga cikin abin da ke lalata sallah mun bai ci karatu duk da wasu suna ganin kamar yanzu misali cewa idan mutum ya yi arwalla sai ya ci abinci ko ya sha wani abu sai kuma ya zo zai yi sallah na ga diyawa su suna sai sun kwarkware baki sai mu je ce shi bai a'a sai bai sallah sai an kwarkware baki wannan cin baya cutar da arwallar iya dai abinda ya tabbata a sunnar annabi shine annabin Allah yin zai sallah yana aswaki amma ba taba kawo cewa dan ziyaci abun wani abinci ko wani abun sha in zaya je sallah zai zai kwarkwara bakin sa sai wasu malamai sun ce ana kwarkwarewa ne saboda kiyaye matsala dan kada ta kasha shayi kuma kana jin dan zaki zaki kana wasa da alshi saboda kiyaye duk abin da zai kawo maka matsala a cikin sallah ne amma ba dan yana dole ko wajibi kai ba daga ci da sha yana da cikin abin da ke lalata sallah wa bi ziyarati fi'lin min jinsi as-salati amadan aw jahlan mutlaqa da kuma ƙarin jinsin sallah idan mutum na'am aha wannan matsalar cin naman raƙumi cikin karatunmu na akhdari da ashimawi mi zancen ko muka ce cin naman raƙumi baya daga cikin abin da ke walwala arwallah muka kawo dalilin abin da ya faru su ma sahabban ai an tafi ne naman buga su ne yayi hatta kai suna kewaya sai wanda zai to yace su sake arwallah amma kauli mafi rinjaye cin naman raƙumi baya sa mutun ya sake arwallarsa ko kun bayyana in ka ci kilo 10 ma in kana iya ci to ba sai ka saki arwala kawai mallan akabar ta sallah da kai mamma ta karatun ko Allah ya datar da mu ai kuma ko sai naga cikin abin da ke da amfani sosai kwarai da gaske naman raƙumi yana cikin abincin naman da yake da da vitamin yana kuma taimaka wa jikin dan annabi adam sai da wasu mafiya yawan mutane ba san da wannan ba wala Allah saboda matan mu na da kiwa ko kuma wasu ba su iya dawa shi ba shi yasa ba su tuka son ana ka musu shi ba sai ce ai kazani yake yi gyara sa ake yi Allah ya dacar da mu malaki cewa to ƙari wani aiki na jinsin sallah na cikin abin da ke lalata sallah misali kaga fatiha so ake karanta fatiha a sallah so daya to sai mutum ya karanta fatiha so bi cikin sallah kaga ya kawo jinsi daga cikin jinsin sallah daga sallar ta mi ta baci idan mutum ya ruku'i biyu a sallah arka'a daya sai ne kai ruku'i kai kai karatu kai ghairil maghdubi alaihim waladdallin sai kai kabbara ka te ruku'i ka taso sami Allahu liman hamida yanzu me zaka je sujuda kuma sai kai Allahu akbar sai kai ruku'i kaga ka maimaita ruku'i hannawa to wannan raka'a wannan sallar ta samu matsala daga lokacin da mutum ya maimaita jinsin raka'a jinsin aikin daga cikin sallah da gangan ko bisa mantuwa sallar ta lalace eh eh eh shi ne ake zancen zancen da muke kenan saboda ta batar so da yake karanta ta Allah ya datar da mu malaka cewa wa sahwan in kathura da kuma rabkanuwa in mutun ya rabkanuwa manta ne in mutun ya rabkanuwa manta mantuwa ne ba ba da ganganci bane ko jahil kusan jafilci daban da ganganci daban kuma mantuwa daban shi jahilcin baka san ba a yi bane baka san abun bane to kuma wannan ba uzuri bane ba mine ne ba ba uzuri bane shi yanzu a duniyar yanzu baka zuwa ka ce ma Allah baka sani ba a duniyar yanzu ba mutum bai ce ma Allah bai sani ba dan ba Allah bai karba rusulan mubashirina wa munzirina li alla yakuna lin-nasi 'ala Allah hujjatan ba'da ar-rusul Allah ce dalilin aiko manzanni don su yi gargadi su wa mutane bushara saboda kad aje alkiyama mutane su tsayu gaban Allah su ce su ba samu ba samu annabin da ya zo musu ba to Allah ya riga ya aiko amma idan mutum ya manta mantuwa ne sai ka ƙara baka san kai ko ƙara ba baka san ko kai ba sai kai to wannan kuma kai kai ƙari to zamu zo mu ga hukunci ai mun karanta wanda ya ƙari cikin sallah ya zashi wanda ya ƙari mi zashi ba adi wanda ya rage ne yake yin kabili in mutum ya ƙari ya rage kuma sai shi mi sai kabili in aka yi rage da ƙari ba kabili ake yi mun bai ci karatun za mu zo nan malam zai kashi don za mu shiga babin yanzu har yanzu wasu ba su gane karatun ba duka sun doke duka sun doke idan mutum wajen kabili ya yi ba'adi ba laihi wajen ba'adi ya kabili ba ba laihi amma dai abunda aka so shi da mutum ya fahimci fiƙihul imama yadda ake jagorancin al'umma sallah. Allah ya dacar da mu. Kuma wannan fawa haƙƙi ne a kan jagororin addini da sarakunan mu fa, wallahi a dinga tara limamai ana musu seminar. A dinga tara limamai, yanzu ya kamata a ce misalin kamar irin masarautar tawa, a ce tana a shekara ko a duk wata shida ko wata uku duk wani limami na kamsu salawat. da na juma'a za a tara sa a zamo zakwakwalan malamai ta kowane ɓangare a ce da ake da bukata shi ne a ƙara mutane karatu a kan sallah kuna ganin in aka yi shekara ana wannan ba za a samu sauyi ba na ranta da Allah duk masu jan mutane dogon karatun nan suna sa mutane raukanwa sai sun daina sau da ba musulunci ake yi ba eh akwai limakin da fa in ya zo karatu ya zo sallah in ya ji aljune da kuɗi ko to ban kowa karatu zai tattilawa wallahi wani ya sha maganin zai na ciki na ta mirɗa mai daga da kuma bai ƙara kuma wannan masallaci ce ka yi suwa na ayyukan saboda musulunci yana abu ne ana son sauwaƙawa cikin addini addini musulunci mai sauƙi ne tsanantawa cikin addini ba da alkhairi babu alkhairi su ake kullum ku jawo mutane ba ku kora ba da kuma wanda ya kamata su fi kowa kyakkyawan mu'amala malamai da kuma malama ma musamman suke sada mutane da Allah suna ba da sallah su ne kamata su fi kowa mu'amala da da al'umma za mu zo shi ma mu ƙara bayani kansa Allah ya datar da mu mala yace wa huwa raka'atani fi subhi shine mutun ya ƙara raka'a biyu a asuba duk wanda ya ƙara raka'a biyu a asuba ba biyu ake yi ba sai ka ƙara biyu sun zama raka'a nawa kenan hudu to asuba kin ta walwale amma in raka'a da yace ba ba kawai tsari za kai ƙari ne mutun zashi zashi ba adini kun fahimta idan idan ana raka'a a hudu a azhar sai kai raka'a takwas ko shida to sallar ta lalace amma idan ka tashi raka'a ta biyar kaga zaka yi mi zaka yi ba adini raka'a dai ba ta cutarwa dan kai karin raka'a daya amma da sun kai raka'a biyu ko uku ko kuma kai kai multiplicating kai duplicating raka'o'in sallar shikenan sallar ta tashi daga daga aiki wa arba'u raka'ati fi az-zuhr wal 'asr wal isha ko mutun ya ƙara raka'a hudu cikin sallar azhar tashi raka'a nawa takwas ko raka'a hudu cikin sallar isha'i ko raka'a hudu cikin sallar azhar to wannan duka ya samu matsala wa man salla salatan tammatan ata ala nizamiha wa huwa la ya'rifu al-fard min as-sunnati was-sunnata min al-mustahabbi faqila inna salatahu batila duk wanda yayi sallah ya zo ya a tsari yadda annabi ya karantar da al'ummarsa, masha Allah ga tilawa fatiha ta yi kyau an karanta sura aka yi ruku'i mai kyau, aka yi sujuda mai kyau, aka yi zama mai kyau, aka yi zaman tahiya mai kyau, aka salla mai salla. Amma cikin wannan sallar fa bai san farilla ba, bai san sunna ba, bai san mustahabi ba, to wasu masu ga ce sallar tashi ba ta yi ba. ai gashi mun karanta kuma ni bane na fada mala ce wa man salla salatan tammatan duk wanda ya salla salla cikakkiya ata ala nizamiha yazo da wannan sallar a yadda aka tsara aka karantar da ita wa huwa la ya'rifu al-fardha min as-sunnati bai san me ya farilla ba cikin sunna was sunnata min al-mustahab bai san menene bambancin sunna ba da mustahabi a cikin sallah faqila wasu malamai suka ce inna salatahu batilatun sallarsa ba ta yi ba. Kaga ashe wajibun wajibi ne ai karatu. Ashe mutane da yawa inda ku haka na ba su da sallah. Haka ne? In ko haka ne mutane da yawa kai ba mamu ba har wasu limammai ba su da sallah. In ko haka ne har wasu limammai ba su da a haula wala kuma abu ne fa mai sauki ba nan muke ta muka ta maimaita su muka ce farillan sallan nan sha nawa sha hudu muka ce sunnoni na makaranta na makaranta sunna sha takwas makaranta cikin yin cikin wannan littafin a can makaranto sha biyar baya muka zaka da mustahabbai muka ce sun yi talatin ko muka mustahabbai muka zano wasu daga ciki to kuma a ce mutum ya kasa sanin farilla ya kasa sanin sunna ya kasa sanin mustahabbi amma ba in ka bashi ɗan goma-goma masu aku bai makarate wajen ƙilgo da duka ya iya ƙilga su wannan yana gane wannan kan wata ce wata ce lambobin ba ɗaya ba ne ƙabayin da zai gano lambar wannan da wannan ba ɗaya ba ne ba sai di guda ba ne na kuɗin amma ba sallah bai san farilla bai san sunna ba kuma ana ta sallah haka nan kuma so ake a mutu a shiga aljanna to ai da mun ita aljanna ba a shiga sai an yi sai an yi mutum interview ba wanda zai shiga aljanna sai mai interview babu shi dole sai Allah ya tsaye da kai an tambaye ka kuma abu na fari na za a tambaye da mutum za a tambaye mutum shine sallah tambaye da kuma Allah zai maka game da sallar shin yadda kai sallah haka annabi yayi sallah in ka ce eh sai Allah ya ce wa manzo Allah kai haka ka koya masa sallah sai zaman ga annabin nan tsaye sai nan sai an ƙara hisabin kaga kenan ashe akwai aiki gare mu shi yasa kullun kiran mu wallahi kada ka ji kiwon tafiya makaranta kuma rayuwa ba ta yi albarka ba in mutum baya zuwa karatun addini duk abin da ka taka a duniya in baka san addini ba ba katin jahili sakare duniya kamar ka kuma wallahi baka gane kai sakare da gidan gaba sai an tashi kiyama nan taron irin wa'annan jahilan Allah zai tura jahannama ba wanda fa zai shiga aljanna bai karatu ba babu shi na sha bada misalar ce kamar ibada kai ba ilimi baka san yadda ake yi ba nace misalin kamar bidon ruwa ne jalka van sek ko van liter ka zo da shi bakin famfo ko forash ko bakin rijiya kat ko ce kin fam bidon kin sun hude kana zuba ruwan kuma kana son ya cika zai cika don Allah? in ko kana son ya cika sai kami sai ka lale su kai ka gyara haka sallar ka idan kana kaunar Allah ya karba sai ka karatu kuma wallahi alazim kun ji kun ji na rance da Allah ko billahi alladhi la ilaha illa huwa musa'ida mu akan sallar iyalin mu da mu da muna gari a masallaci liman yana yi muna dan gyarawa ko to su matan namu a gida ka dinga sa'ida mu akan sallar matarka wallahi alazim mata diyawa ba su iya sallah ba abinda ba zai baki saba maki malam Umar da sallan mace ba duk mace bace ke jan dogon karatu a sallah ba kamar sallan ma ba a jimawa ita sallan mace ba a jimawa ba ku lura ba ku sallan mata ba a jimawa minti biyar ta yawa ta kare an ci mata mutunci ba wace idza ja da inna ataina qul wallahu da inna ataina kullun Allah ya sauke kaga sai ka dinga kula kadan shi yasa ba malahi wallahi a musulunci ka dinga dan wani lokaci kaga bata iya ba ka dinga sallah da ta dan ka koya mata ba illa ka dinga koya mata a gida saboda dole sai Allah ya tambaye ka ibadarta kun bata iya ba Allah ya sauke Allah ya sauke malai yake cewa was-sahihu annaha sahihatun in akhadha wasfaha an alim sai dai zance mafi inganci in ji malan abinda yake mafi abinda yake tafiya mafi inganci shine cewa sallar sa tayi da sharadi ya zamanto wani malami ne ya koya masa ya zamanto ya je wajen malan ne ya koya masa bai rike ba amma dai an koya masa practical practical yayi malan ya koya masa practical ya iya to ko babu theory ba laifi amma ya zama to kai fara ta kalkin da kake yi ba a gun malam bai ne ka koya to kuma wannan sallar ba ta yi ba Allah ya samu wani lafiya to babi na gaba shine babu sujudu sahawi ai mun fahimci wannan karatun ko babin da yazo ya karantar da mu sujuda ta rabkanuwa yaushe ake kuma a ina ake kuma me ke sa ayi abin da ke sa ayi sujudar rabkanuwa malamai suka ce abu guda uku ne abu na farin az-ziyadatu qari idan mutun yayi qari bisa raukanuwa to zai sujudu sahau awun naqas ko kuma ragi awu shakku ko mutun ya shakka ɗaya daga cikin wayannan ababen guda uku duk abin da ya same ka daga ciki to an raukanuwa ta kama ka za kai sujudu sahau sujudu sahau kuma kashi biyu ce in ma kai qabli ko kuma kai ba'di qabli shine bayan mutun ya tuka abin da ya bari na sallah bayan ka misali idan aka yi raka'a magariba mu doki sallar magariba raka'a nawa gare ta sai kai raka'a bibi za ka yi yanzu kenan in aka yi raka'a bibi ake yi za a zo na aimi sai ka shafa sai ka miƙe tsaye ba kai zaman tahiya ba ka kami ka rage wani abu cikin cikin sallah to kuma tun da ka miƙe ba dawowa za ka kashe ka yi shi ba to yanzu sai ka jinkirta shi sai ka zo ƙarshe ka da sallar ka ka yi tahiya me ya saura ka yi sallama kenan ko to kuma sai ka ce Allahu akbar ka koma kai sujuda kai tasbihi ka taso kai addu'a da ake cikin zama ka koma kai sujuda sannan ka dawo sai ka sallame sallah to ka sabke ka cika wancan gibin abin da ka rage kun baita musulunci akwai sauki wallahi Allah mun gode ma da kai musulmi Allah ka sa idan mutum mu ta zo mutu akan wannan aqida ta musulunci ba abin da yake musulunci dadi na eh idan mutum ya dawo abinda ya tabbata a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ba za ka yi tahiya ba idan ka yi sujuda guda biyu ka zo ka zauna kawai sallama za ka yi don bai tabbata ba a hadisai in ji ibn taymiya ko da hadisi da'ifi da ya karantar da yin wannan bai tabbata ba amma dai malaman malikiya kamar da za mu zo mu gani suka ce sai kayi tahiya Allah ya ƙara wa malikiya daraja muna kaunar su muna fata su mazhababbu ce amma kan mu dai mun rike abinda annabin Allah ya aikata sai wata kila su lokacin abin bai zo kusan mun fi su abin nan kamar sa'a ta samun karatu suka da dama mu yanzu karatu gashi nan barjak su lokacin su babu litafai ba babu litafai karatu ne akai ake rikewa kuma da'awar bata watsu ko ina domin kuma yanzu gaga yanzu a salular ka salula sai ka tare littafai sama da miliyan guda cikin wayar hannu salula sai ka tare littafi sama da miliyan guda cikin sallah sai ka sanya littafin jika 700 jika 500 jika 200 duk ga sunan ka mallaka a cikin waya sai ka buɗe karanta a wancan zamanin kuma da tarin littafai ne sai littafi guda sai jaki ya dauko littafi guda jaki littafi guda sai ya doro ma jaki shi amma yanzu alhamdulillah cikin wayar hannun sai ka kawo gashi dan ka tara littafai duk da wannan daga ciki malamai mu ne malaman sun tai muna nasiha suka ce mu raba kanmu da karatu cikin salula mu sai littafai yafi ka dinga sayen littafai dan babban jari ne guzuri da kake wa kanka duk kudin da ka sayi littafai kai karatu da shi ila yawmul qiyama ana rubuta maka ladan wannan abu a tashi kiyama don duk abin da littafin da ka saya ka zo ka yi karatu sai ka zauna ka karantar da al'umma shi duk wanda ya ji sai Allah ya baka ladar adadin wannan mutanen. Ko kun fahimta? Allah ya datar da mu. Sannan kuma jarin malami, ai babban jarin malami shine littafansa. Ina batar mun fahimta. Za ka ɗaliban ilimi a ta sayin littafai. Amma mu yanzu ba littafai ake saya ba ko? Allah dai ya sauki sai dai kokarin kawa dinka giznar tisiya ana wanka ba a sai littafi haka dalibi muke a canza stanza wayoyi sai ga mutun ya sai wayar ya sai wayar jika 500 jika 200 amma sahihul bukhari bai mallaka ba bai da moda imamu malik littafin tafsiri bai da littafi guda biyar na kirkina tafsiri kuma wai malami ne kuma da'awa yake yi malama mutun ya sai mota miliyan 1 da rabi yana hawa bai da littafin hadisi guda biyar littafin hadisi guda biyar hadisi kutubu sita ma bai da kutubu sita nan kutubu sita da ba ma malami dalibi ya kamata a ce ya mallaka ya mallaka balatana malami uwa uba aje a ce littafin fatawa uwa uwa littafin fiqh babu sai dai kawai an tashi sai da a danna google a dan jayo abinda ba a karatu aka zauna ake ai karatu inda malamai haka suka tayi wallahi ba su ga wannan karatu zaka mu tashi ka sai littafi ka dinga nazari kuma in gasa littafi karance shi tun bango har bango min gilafin ila gilaf akwai alkharai da albarka a ciki saboda yawaita karatun littafai yana kamar shi ta kokalwar mutum fa abincinta abincin kokalwa karatu ne kana ƙara karatu da kokalwa tana ƙara budawa idan ka san mutum yana cin abincin yana ƙara yauni da girma ko saka kana ƙara karanta littafai kokalwa tana ƙara budawa sannan kuma kana ƙara hankali a cikin al'umma shi za ga malamai su fi kowa hankali cikin mutane saboda musamman aka ce maka mutun ya hada ya hada alqur'ani me me girma ba wata kalkalwa a duniya wanda za ta kai kalwar da wanda ya harci alqur'ani ba duk duk abun a ce mutun ya ta yayo professora ya dawo in dai bai da qur'ani riba in ya harci alqur'ani wallahi ya fi tsoro ta fi saja ko gun bai ci karatu Allah ya datar da mu to malai yake cewa sujudu sahawi sunnatun sujudu sahawi sunna ce لنقص سنة مؤكدة من سنن الصلاة saboda barin wata sunna muakkada mai karfi cikin sunonin sallah ita sujudu sawi ana yi ne idan aka bar sunna amma idan aka bar farilla dole abin da aka bari sai an maimaita shi misali ni ne nazo sallah da nazo sai na manta ba da gangan ba ban karanta fatiha ba kuna bayyana sai na manta ban karanta fatiha ba karatu fatiha menene farilla sai ka manta ba karanta fatiha ba a sai da kai ruku'i ka taso ka te sujud ka tuna ai baka karanta fatiha ba to yanzu idan ka tashi zaka je raka'a ta biyu waccan raka'a farin da kai sai ka multiply par 0 sai ka ilga'in ta sai ka doka kamar baka ma yi ta ba yanzu wannan raka'a ita ce ta fari saboda ka bar mi kawar farilla haka idan mutum ya bar ruku'i cikin sallah sai ka manta ba kai ruku'i kawai kaga kanka a sujuda amma zaka tasowa to wannan raka'ar gaba ɗaya kaf ba ta yi ba sai kai sujuda ɗaya ana yin biyu sai kai ɗaya a kawar mi farilla zaka wannan raka'ar ba ta yi ba zaka soya raka'an ne amma sunna idan ka bar wani abu na sunna to ba sake abun ba za ka yi ba a'a sai ka yi sujudu sahawi ko kun bayyana to malaci abubuwa takwas ne na harin qira'atu ma si wa ummil qur'an karatun abinda ba fatiha ba idan mutun yazo sallar magariba kai alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim azawa karshe da kace ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin ilmi za karanta sura sai kama Allahu akbar kai ruku'i kaga yanzu ka bar mi sunna ko to yanzu ba za ka ce to tunna ka bar sunna barka yadda wannan raka'ar a'a to sai ka doka wannan raka'ar tayi amma kai rage cikin sallah yanzu idan ka zo ka kare sallar gaba dai kafin ka sallare akwai wanda na sha bada akwai wanda zai ga an yayi sallah kuma ya saki wata ko yayi kare yar sai da shi gyara sai ga to tunda dai an shiga a cikin wani yanayi to bar shi sake ma gaba daya to shi kuma daman maganin jahilci shine mi tambaya abinda baka sani baka tambaya to shi kina Allah ya dace da mu malaci wal jaru wal israru wat takbiru siwa takbiratul ihram wal jaru ko kuma bayyanawa inda ake boyewa sai ka bayyana ra ko kuma ake boyewa sai ka bayyana yanzu misalin sallar magariba kaga raka'a biyun farko mi ake yi bayyanawa to sai ka zo ka boye karatu to mi zaka yi zaka yi kabli anan kenan sallar azhar sai ka zo da ka kabarta kawai kana Allahu akbar wannan kayo har da kana shahi uku kana jin tilawa kawai sai ka fara alhamdulillah kawai ka fara zuba karatu sai ga maka subhanallah kaga ka bayyana karatu a inda ake boyewa ko in da kai ba hadiso da kai kari tik ba kai abinda babu cikin sallah mun bayyana wannan abin wallahi bu dinga kewa saboda tana kamawa wata ran asa kalimanci kuma Allah na iya dan gwada mutum Allah yana jarraba bayinsa ko? Ana jarraba bayinsa. Da musamman ma irin wanga lokaci da abubuwa su ta shiga cikin cikin juna. Gashi abubuwa mutane da kukan babu, Allah raba da babu. Allah ka raba da babu. Ana cikin wani ne na kangi, abubuwa sai a hankali. To kaga in ba Allah ya kiyaye ba, mutum da dan sauran abun nan kinsa in yazo sallah kaga aka saka sallah ma aka samu jidali kuma a sarta a samu matsala kuma gyara shi zama to jidali sai kan mutu ya zama to katu to kuskure ba wanda bai kuskure shi rabu kanuwa annabin Allah yana rabu kanuwa cikin sallah mun karanta je umdatul ahkam ko muka ce sallar azhar ce ko la asar manzo Allah sallan ya zo masallaci aka yi raka'a bi sai sallami raka'a bi kawai sai annabi sallallahu alaihi wasallam da ya sallame tamnawa sallaga fa an samu matsala fa raka'a dai biyu ne akai ko ya ce dai eh wallahi biyu ne akai to sai aka kasan samu wanda zai zo yau manzo Allah bayani cikin su akwai Abu Bakar Siddiq da Umar da da Umar sai aka samu wani mutum mai dogon hannu a kiransa Zuliyadaini sai ya je wajen shugaban halitta ya ce ya annabin Allah anasita am qusratis salah manzon Allah rabkanuwa ne kai ko kuma an rage sallah ne sai mu ce ma nasitu wa ma qusratis wa ma qusratis salah ban ban manta ba ban yi rabkanuwa ba kuma ba a rage sallah ba sai ce amma sahabbai ya tambaye sauran al'umma abinda ya fada wai haka ne suka ce eh annabin Allah raka'a biyu akai sai manzon Allah ya shige gaba suka biyo baya sai aka cika sauran sallar da ba a yi ba kaga manzo Allah ya mi ya yi rabkanuwa to tunda annabin Allah ya yi rabkanuwa ya bi ka imani jin tsoron Allah da sanin Allah domin babu aulani da kai mu yi rabkanuwa kuma na sha na faɗa ma da Umar in aga liman ya cika rabkanuwa da yawa to a dan samu a dan wani koci sai kin kota desan a san mil haka eh eh a dankawai a shi tilawun ma sakewa za ta yi sabon sauti zai su amma kuma na ce ba na faɗi haka ba don dai su limaman su zauna su ta jiran sai an ba su a'a saboda babu wanda Allah ya ɗora ba kula da liman a musulunci babu babin kula da liman babu babin kulawa da liman liman ya kula da kansa ka tashi ka je ka nemo abin da zaka ci da kanka shi ba sallan wajibi ce amma ba da sallan ba dole bane eh sai in ka ka ka iya kana jin kana iya wa dan shi ma yau yoni ne wani yoni ne mai zaman mai zaman kansa mali yake cewa wa takbiru da kabar bari siwa takbiratul ihram banda kabar harama in mutum ya bar kabar bari a irin Allahu akbar duk da wasu sujja sai ka bar guda biyu misali za a kai rukuyi sai kai baka kabbara ba kaga wannan kabbara sunna ce ko kuma za a kai sujuda sai ka bar kabbara kaga ka bar sunna to anan za ka yi sujuda ta ragewa malata wata shahudul awwal da zama na na fari a tahiya ta harko mutun ya manta da tahiya kusa akwai wajen wajen karanta tahiya kuma suna karanta fatiha a wallahi akwai wanda fat eh ana samu ko yanzu ba ta shiga karan ba a yanzu kai baka da damuwa shi yasa eh yanzu ba ka gane abin da ake ciki kaga malam mabiri ya taɓa yi wannan ya taba shiga ciki wannan alamin ma bai sala shiga cikin saboda ba a cewa ya kawo amma duk wanda ake taro ma hannu ya kawo yau da gobe ko to in ba Allah ya kiya ba zai shiga ciki sai ga ga an zo tahiyya mutum ya karanta alhamdulillah Allah ya kaso ki al'amarin Allah ya sa mu wange lafiya wallahi jama'a ko in dai ba aljanna muka shiga ba ko to har yanzu da saura in dai mutum bai waye gari kai ga kansa cikin aljanna ba to da sauran tahiya wallahi da sauran tahiya mu ƙara gaba ko lokaci ya mala abba lokacin da yayi eh to mu mu yi da fasalin sai mu je ƙarshen fasalin ko kuma na haƙuri mu kai ƙarshen fasali mali yake cewa eh wa tashahhudul akhir da kuma barin zaman tahiya na ƙarshe wala julusa li tarki sunnati ghayr muakkada babu zama babu abin nan sujuda ta sahau da wanda ya bar sunna wanda ba muakkada ba ka takbiratun wahida kamar mutun dan mutu ya bar kabbara guda ka bar kabbara Allahu akbar wannan ba a cewa sai ka sujudu sahau wala li tarki fadila ko kuma dan mutun ya bar mustahabi kal qunuti kamar yin al qunuti cikin salar subahin fa in sahila lahumu idan mutun ya bar sunna daya ko mustahabi sai ya yi sujudu sahawi saboda ya bar sunna yanzu misali faɗin rabbana walakal hamd mustahabi ne ko ta cikin mustahabbat da daga hannaye daga hannu cikin sallah mustahabi ne ko to dan baka daga hannu ba cikin sallah yace to barke sujudu sahawi kai rab kanuwa ko ko mutun ya bar sunna wanda ba mu akkada ba irin misalin kamar eh addu'a tsakanin tasowa da zama in ka taso daga sujuda ka zauna ai ana ana addu'a ko me yake cewa ma rabbi ghfirli warhamni wa'fu anni ko to sai baka yi ba sai ka ce to tunda ka bar wannan addu'ar ita wannan addu'ar mace ce mustahabbi ce sai ka bar ta kace to bar kai sujudu sahu to in kai sujudu sahu sallar ka mata lalace malai yake cewa wala fa in sallaha batalat salatuhu wala li faridatin ka takbiratul ihram ba kamar wai da farilla take ba kamar kabbar harama aw li ziyadi qawlin ghairi mubtil salati ko ko mutun yayi abinda baya daga cikin abinda ke bata sallah kal kalamil qalil kamar dan zance dan kadan mutun yayi magana kadan misalin ana sallah sai kai sai mutun ya doya ya matse ka sai mutun ya matse ka kai kaga wannan kalmar ta kai da ka faɗa adalcin da kai cikin sallar ka bai dan kai adalci cikin sallah bai za ta sallar ka ba saboda kalamul qalil ne ko mun bayyana ko ko misalin liman ya ja tilawa mm na'am duka baya ga cikin abin da ke ke sa kai sujudu sahwi kace kai kari ko kun bayyana aw fi li ghairi mubtil ko kuma aikin yin aikin da baya lalata sallah mutum ya yi aikin da baya cikin ayyukan da ke lalata sallah ka ziyarta raka'atin fi ruba'iyya kamar mutum ya ƙara raka'a guda cikin raka'a sallah mai raka'a hudu sallar maghrib isha'i bayan kai raka'a ta hudu yanzu me zaka yi sallah zaka muna kai tahiyya ko sai ka manta kai ta zarci ka mike tsaye yanzu tunda ka wannan ƙarin da kai shi kadai baya sanya sallaka ta lalace baya lalata sallah wal insiraf al qarib wal insiraf da juyawa ku dan tahiya kadan min as-salati sahwan mutun ya dan insiraf ya dan juya karkata kadan misali kuna cikin sallah sau hude da mutum sai a kira shi sallar tana ƙasa shi shina tsaye kuma tana ta ɗan karen ƙara cikin sallah kuma shi ya dukawa shi kashe kaga ba ɗan laihi ɗan ka ɗan ɗan kai ka ɗan gurguso ka ɗan ja ta ka danne mai iza kawai ka ka ja mutane sowa cikin sallah babu laihi mala ce wa mahalli sujudu sahawi mukhtalifun wurin da ake sujudu sahawi ya sabawa fa ziyatu faqat yusjadu laha ba'da salam in mutun yayi kare cikin sallah to yana sujuda ne bayan sai ya salami sallah bayan ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum sai kuma ka ce Allahu akbar ka taso Allahu akbar ka ƙara sujuda sai ka taso sai ka zauna sai ka assalamu alaikum assalamu alaikum baka tahiyya muka ce ba amma nan gaba za mu ga mala ya ce ana yin tahiyya sai dai yadda annabin Allah yayi shine babu tahiyya a ciki mun bayyana malike cewa wan naqasu faqat in mutun yayi rage shi kadai to yasjudu wal faqat aw in naqasu waz ziyada ko kuma rage da ƙari idan mutun yayi rage kuma yayi ƙari kai rage kuma kai ƙari a cikin sallah daya a bana misalin rage da ƙari cikin sallah a ce mutun yayi rage kuma yayi ƙari mutum bai tafi ya farko ba kaga ya rage sunna sai kuma ya tashi kawo raka'a ta biya kaga ya rige da kari to dan ya zashi sai shi kabli shi wai to zai kabli shi kuma sai kaida tahiya kaida sallaka ba daya ka zo tahiya kaida kai manzo Allah salati kai addu'ar da kake yi yanzu kafin ka ce assalamu alaikum sai ka ce Allahu akbar sai ka zai ka sujuda ka taso ka zauna ka koma ka taso ka zauna sannan kuma ka ce assalamu alaikum assalamu alaikum kun bayinta mala yake cewa wa sifatuhu sifar da ake sujudar sajdatani yukabbiru lahumu fi ibtida'ihima warrafu minhuma kace zaka daga hannu da cikin da wasu malamai sun ce ba sai ka daga hannu ba wa yu'idu at-tashahhud anan gaskiya ba ma tare da malam cewa sai ka bai mata tahiyya fil qabli summa yusallim al qabli sai ka bai mata tahiyya sannan ka sallame fa in sahal ma'mumu khalf al imami ilmamu yayi rabkanwa bayan liman idan mamu yayi rabkanwa bayan liman fa innal imama yahmilu anhu to liman ya doke masa ba sai kai qabli ba ko ba aji misali kuna sallah da liman kuna sallada da liman sai kabar abin da yake sunna muakkada kabar abin da yake sunna muakkada to kai ba sai kai liman ya doke maka wannan wannan wannan ba sai kai kabli ba kai tunda kana bin liman sallah tun warko har karshe ko to kai ko da kai rage cikin sallah to yanzu ba a itibari da sallar kai sallar kai ta lima ake biya dan liman ne shine ke janka ko kun fahimta ina ba da mu fahimta kamar ka san idan arwallaka ta tashi daga aiki ana sallah liman da zai ci gaba da subhan sallah ne ai ko kun gane karatun ko masha Allah malike cewa wa yalzumul ma'mum sahwa al-imami amma in liman kinka yi rabkanuwa to kai ma ta shake ka in liman ya yi rabkanuwa ta shahe ka amma kai in kai rabkanuwa ba ta shahe liman ba shi in liman shi kadan ya yi rabkanuwa to duk masu sallah bin baya gari shi wannan abun ya shafe sa walo lam ya sahama au koda ko lokacin da ka zo sallan ba ba tare da kai aka yi sahawun ba yanzu misali sallar magariba ka zo a raka'a ta uku kafin ka zo liman ya mance bai zaman tahiyya ba ya miƙe tai kaga akwai sahawu kenan ko akwai kabli tare da mi liman to dan haka idan aka je a sallah wajen sallah mai sallah to kai in liman ya yayi tahiyya zaka yi sujuda tare da liman kai ba duk da kai ba ai tare da kai ba amma dai ta shaye ka kai ma wala hadara sahawahu ko kuma baka ma san abun da ya faru ba in dai kaga liman yayi to dole kai kai ba Allah ya datar da mu kuma ne kamata mu kwana abin da mun ka faɗa ya zamanto gaskiya Allah ya ba mu lada kuskure Allah subhanahu wataala ya gafarta muna muna fata Allah ya ba mu iko akan mu gyara ibadar mu ina ba da shawara kullun ga ƴan uwa masoya wallahi mu tashi zuwa karatu kar kai kuskura ka zauna kar ki kuskura ki zauna ba ka karatu duniyar nan fa neman ta ba a gajiya abu guda uku ba a kosawa da su duk yadda mutum ya same su a rayuwa ƙaryarsa ƙarta sha ƙarya ya ce shi sun ishe su amma guda uku duk yadda mutum ya kai a rayuwa ba sa wadatar da shi ƙari yake nema abu na farko ba taɓa jin wanda ya ce lafiya ta mai yawa ba kun taɓa ji ce ni gaskiya zan je likita a san kamin rashin lafiya saboda gaskiya ni na ji lafiyar nan ta min yawa ka taɓa ji babu abu na biyu eh eh liman ya doke maka shi liman ya doke maka da zancan karatun fada baka ce liman ya doke wa mutum na'am kun bayyana eh eh eh in ba adi ne zaka bi shi amma idan ka ci ko sallar sai ka cika taka sallah kai yanzu misalin ko da ka zo liman kai raka abi ka samu liman sallar al'asar ce sai ba da ta kama liman kai kuma ka samu raka'a biyu yanzu idan aka idan liman ya sallame sallah ai zai ba di ko to kai ba za ka sallame sallah ba dan kai ba di zaka tashi ka ci ko raka'a biyun da baka samu ba ta da liman idan ka kare ka sallame kai kuma sai kai taka ba din bun bace karatun Allah ya datar da mu abu nabi da wanda ba kosuwa da shi shi da kudi ba wanda zai cewa duk yadda mutun ya tara kudi a duniya in suna tabo sararin samaniya wallahi shi ƙari yake nema abu na uku ilimi ba wanda ya ce ni dai karatu na ya ishe ni ko akwai shi sai ko in sakare cikin sakarkaru Allah ya datar da mu subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa sallallahu wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh